إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر عفوا سافير لهدي 29 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da 18 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasad na 43 daga cikin jirage kasusun katil littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namari rahmatullahi alayhi Ibn Abdul Barri ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya kirata da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi zamu tashi inda malam yake cewa daga shafi na 240 a wannan nuska inda yace al-babul hadi wal arba'un babi na wato 41 ma jaa fi musa'alatillahi azza wa jalla al'ulama a yawmal qiyamati amma amilu fi ma alimu dan ne ko akwai katin da muka yi ne daga gida shine ya tsallaka wancan wata na da aka yi hadari din daga cewa to gara dai kawai a yi din babin da ke bayani akan irin yadda Allah madaukakin sarki zai tambayi malamai ranar alkiyama game da iliminsu me suka yi da shi na aiki me suka aikata da iliminsu ana abdullah ibn ukaimin qala samitu ibn mas'udin bada abil yamin qabla al hadith fa qala wannan hadisi wanda yana cikin sahih muslim da iktida'ul ilm al amal na al imam al khatib al baghdadi da nasai ma ya fitar da shi wannan tabi abdullahi dan ukaim yake cewa naji sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda sai da ya rantsuwa da Allah tukunna sannan ya fara ba da wannan hadisi ya ce wallahi ya ce na rantse da Allah ma minkum min ahadin babu wani a cikinku mutum guda illa sa ya bihi rabbu faci ranar alkiyama sai Allah ya keɓance daga shi sai wannan bawa kama ya khulu adukun bilkamari lailatul badri kamar da ɗayanku zai ga gashi yana kallon wata shi kaɗai wato wannan bai nufin sai ka je kusa da Allah ɗin kenan amma dai za ka keɓance Allah zai keɓance da kai daga shi sai kai auƙala lilailihi a daren da ake ganin hasken sun mai ƙulu yabna adam sai Allah ya ce mu da mutum ya kai mutum ya kai ɗan adam ma garraka bi ma garraka bi rabbikal karim menene ya rudar da kai wani irin gururi ka shiga game da al'amarin Allah ubangijinka ibn adam ma gharraka bi ibn adam ma gharraka bi ma amilta fi ma alimta wani aiki kai a cikin abin da ka sani na ilimi ibn adam ma za ajabtal mursali ya kai dan adam me ka amsa wa manzon da aka aiko maka وقال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال أبو الدرداء ya ce abinda na fi jin tsoro ranar alkiyama idan an tsaye da ni a wurin hisabi a ce da ni kad alimta fa ma za amilta fi ma alimta ce kai da ka samu ilimi to wani aiki kai da ilimin naka wa'an suleiman ibn yasar kala tafarrajan nasu ala abi hurairata mutane sun taru abu hurairata ya zo tafarruj shine a zo ana ana kallon shi ana jin daɗi an yi bako mutumin da yake wato sahabi watakila ba su taɓa ganin shi ba ko sun ji labarinsa shine ma nan tafarraja ana kallon shi cikin jin daɗi da annashuwa faƙala lahu natilin shami sai natil ashami ya ce masa ayyuha sheikh allah shiga fata malam haddithna hadithan samaitahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka ba mu wani labarin wani ilimi da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai Abu Hurairah yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala naji annabi ya ce a wata riwayan wannan hadisin Abu Hurairah ya kasa faɗan shi in ya yunkura zai faɗa sai hankalin shi ya tashi sai ya faɗi ya suma a yayyafa mai ruwa ya farfado sai da aka yi haka kafa uku sannan da ya samu ya karanta musu wannan hadisi ya ce innan awwalan awwalun nasi yuqda fihi yawmal qiyamati thalasatu farkon waɗanda za a fara yi wa hukunci a ranar alkiyama wasu mutane ne guda uku rajulun istushhida fi sabilillah daga cikin su akwai mutumin da yayi shahada aka kashe shi a gun yaki don Allah fa'ata bihi rabbuhu azza wa jalla fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha sai Allah ya sa a zo da shi Allah ya masa bayanin ni'imomin da ya masa cewa na halicce ka musulmi na baka dama da ƙarfi haka je jihadi har an kashe ka kuma ya ikirarin cewa lalle Allah ya mushi wannan ni'ima sai Allah ya ce mishi fa ma amilta fiha to me kai da ni'imar da ne maka kala sai ya ce qataltu hatta qutiltu ai nayi jihadi ne har aka kashe kala sai Allah ya ce mishi kazabta ƙarya kake yi lakin qataltal yuqala huwa jari'un kai yakin ne dan kana fatan a ce kai jarimi ne wa da kuma an fada thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar daga nan kuma sai ainihin wato a umarnin a jashi akan fuskar shi a kora shi a jashi har zuwa wuta a wurga shi Allah ka tsare mu na biyu wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana mutumin da ya koyi ilimi kuma ya karantar da ilimi kuma ya iya al-qur'ani fa'ata bihi sai Allah ya zo da shi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha Allah ya tabbatar mai da ni'imomin da ya masa kuma ya tabbatar lalle haka ne sannan sai Allah ya ce da shi faqala fama amilta fiha to me kai da wannan ni'ima ta ilimi qala yace ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtu wa qara'atul qur'ana ya Allah dan kai na koyi ilimi kuma dan kai na karantar da shi kuma dan kai na iya alqur'ani qala sai Allah yace mishi kazabta ƙarya kake yi walakin li yuqala huwa qari kai ilimi ne kai karatu ne kai hada alqur'ani dan a ce ai gogaggen mahaddaci ne kai dan a ce gangare ne faqad qila kuma an fara ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار sannan aka yi umarni aka ja shi akan fuskarsa shi ma aka wurga shi cikin wuta wa rajulun awsa Allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali da kuma mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi wadata ya bashi nau'o'in dukiya mabambanta ya bashi kuɗi ya bashi dabbobi ya bashi gidaje ya ba shi ƙarfin faɗa a ji kamfanoni harkokin kasuwanci ya zama babban attajin fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha sai a zo da shi sai shi ma ainihin mushi bayanin ni'imomin da Allah ya mushi kuma ya fahimce su ƙala sai kuma ce fa ma za amilta fiha to me kai da wannan ni'ima ƙala sai ya ce ma taraktu min sabilin tuhibbu an unfika fiha illa anfaqtu fiha babu wani abu da na bari wanda kake so a ciyar game da shi sai da na ciyar taimakon marayu taimakon talakawa gajiyayyu zawarawa taimakon masallaci ƴan uwa da dangi rabon kunun azumi rabon kujerun aikin haji da umara taimakawa mutane siyawa matattu likafani duk abin da ya kamata a yi na taimako to ina yi faƙala sai Allah ya ce ka zabta ƙarya kake walakin liyu ƙala huwa jawad kai kyauta ne saboda a dinga ce maka aiwa na alhamdulillahi masha Allah mutumin kirki ne mai sakin hannu faƙad ƙila kuma an faɗi tun a duniya sun ma'amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar la hawla wala quwwata illa billah shi ma sai a tafi da shi wuta waɗannan mutane guda uku suna nabi sallallahu alaihi wasallam shi za a fara musu isabi da shahidi da malami da ainihin wato attajiri waɗanda duk a duniya ana musu kallon mutanen kirki ana musu fatan alkhairi har ma ana musu hasadan sun samu alkhairi wanda ya mutu shahada da kaga ana mushi kallon mutumin kirki duk wanda ya zama malami mai karantawa ai mutane suna kallon shi mutumin kirki haka attajiri wanda yake sadaka yake kyauta yake sada zumunta ana mai kallon mutumin kirki to amma idan niyya ta ɓaci wannan shine matsalar da za su samu na al'amarin su a lahira malam yace wa hadal hadithu fi man lam yurid bi ilmihi wa amalihi wajha Allah ta'ala wannan hadisi yana magana ne akan mutumin da waɗannan ayyuka da aka ambata bai nufaci Allah da su ba wa qad qila fi riya ci shi sa ake magana game da riya ana cewa innahu shirkul asghar ita ce shirka mafi karanci wala yazku ma'ahu amal kuma duk wani aiki bai zama mai kyau tare da shirka tare da binnin riya asamana Allah bi rahmati Allah dan rahmaka ka tsare mu daga sharrin riya da sauran sharori malamin sake cewa wa qala mahmud ibn rabi' radiyallahu anhu lamma hadarat shaddad ibn aus shaddad ibn aus alwafat shaddad dan aus mutuwa ta halarto mishi qala sai yake cewa akhwafu ma akhafu ala hadhihi al-umma ar-riya'u wash-shahwatu al-khafiyya ya ce mafi girman abin da nake tsoratarwa wannan al'umma ita ce riya da ɓoyayyar sha'awa wakilar shahawatul hafiya allazi yuhibbu an yuhma da alal khair wanda yake so idan yayi abin kirki yana so ya ga ana yaban shi mai san yabo to wannan ita ce ash-shahawatul khafiya malai sake cewa wa an abi darda qala daga abu darda waimir yake cewa لا أخاف أن يقال لي يوم القيامة يا أبا الدرداء ما عملت فيما جهلت yace ni bana jin tsoron ranar alkiyama a tambaye ni a ce ya kai da abin da baka sani ba yace bana jin tsoron wannan walakin akhafu an yuqala li sai dai abin da nake jin tsoro a ce mini ya uwaimir ma za amilta fima alimta menene aikin da kai da abin da ka sani ce to wannan nake jin tsoro bai jin tsoron tambaya akan abin da bai sani ومن حديث عطاء عن ابن عمر أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال wannan akwai kaman kuskuren wato ko a ce zalla zalla ta alƙalami da ta faru anan ga shi malamin Allah ya gafarta mishi wannan hadisin da ya kawo wa min hadisi ata an ibn umar to hadisi abdullahi dan mas'ud ne a bisa abin da yake sananne kamar da yake cikin tirmidhi da tabarani cikin mujamul saghir wallahu a'lam yace a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama qadama la abdi yawmal qiyama kafafun wani bawa ba za su gushe daga inda suke ba a ranar alkiyama hatta yusala an khamsi khisalin sai an tambaye shi game da abubuwa biyar an shababihi fi ma abla za a tambayi mutum game da kuruciyarsa yaya ya karar da ita wa an umrihi fi ma afna da kuma sauran rayuwar shi yaya ya karar da ita wa ammalihi min aina iktasaba da kuma dukiya ta ina ya samu wa aina anfaqa kuma a ina ya ciyar wa an ilmihi madha amila bih kuma za a tambaye shi game da ilimin sa wani aiki yayi da ilimin duk wannan sai an tambayi mutum a ranar alkiyama wa min hadith ibn mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallama mithluhu sai kuma ya sake kawo riwayar da ita ce tabbatacciya ta yi kuma yana da wata riwaya ne irin waccan wallahu alam wato hadisa abdullahi dan mas'ud wanda irin wancan ne wa an mu'adhin qala la tazulu qadama la abdi yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in a riwayar mu'adh dan jabal yace abubuwa ne guda hudu za a tambayi mutum kafin ya wuce daga inda aka tsere shi ranar alkiyama an jasadihi fima ablah game da jikin shi yayi yayi karar da jikinsa da ya aikata da idan shi da hannunsa da kafarsa da muryarsa da sauransu wa ana umrihi fima afna da kuma shekarunsa ta yayi cinye su wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa da kuma dukiyarsa za a tambaye shi ina ya samu kuma me yayi da ita wa ana ilmihi kaifa amila bihi da kuma iliminsa aiki me yayi da ilimi wa kana thauri yaqulu وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت yace na nayi fatan a ce iyakacin aiki na a ce karatun alqur'ani kawai nake a cikin gida kuma waqaftu sai tsaya iya nan kuma samituhu yaqulu yace wadittu anni aflitu min hadha al'amri la li wala alayya yace ina fatan na tsira daga wannan al'amari na malanta da fatawa da istinbati da raddi da sauransu ina fata na tsira ba kare bin da mu ba bashi tsakanina da mutane tsakanina da ubangijin qala sufyanu Sufyanu yake cewa wa ma adraktu ahadan ardahu illa qala zalika ci duk wani mutum da na riska cikin malaman da na amince da su na tarar da su suna yin wannan fatan suna jin tsoro suna nadamar shigansu harkan malanta suna fatan ina ma da a ce ba wanda ya san su ba su san kowa ba ba su taɓa ba kowa fatawa ba ba su taɓa buɗe baki suka yi magana ba saboda tsoron ire-iren waɗannan hadisan wa an abi zahiri ya ƙara balagani anna fi ba'dil kutubi anna Allah azza wa jalla yaqulu yace a cikin wasu littafai na da Allah ya ce abussul ilma fi akhiriz zamani Allah ya ce zan yaɗa ilimi a ƙarshen duniya hatta ya alamahun rajul wal mar'a har namiji da mace kowa ya ilimi ko ya dace alƙur'ani ya iya fiqhu ya iya hadisi ya iya mantiki ya yi PhD a Islamic studies mata ma su kowa ya zama ga sheikh ga sheikha ga masu azimaza ga masu azimata ga malamai islamiyya maza da mata kowa ilimi ya zama ruwan dare kamar da kake ganin shi kowa ya iya wal hurr wal abd da wanda yake mai yanci ya iya bawa wanda yake bayi da yanci shi ma ya iya was saghir wal kabir ga manya da ilimi yara ma da ilimi ga yaro dan shekara 10 sha kaza a ce yayi ilimi dan shekara 20 yayi ilimi dan shekara kasa da haka yana karantawa har yana fuskantar matsaloli manya manya kaga wani yayi rubuce rubuce da shekarun shi 18 17 har ma baya so a ce mishi yaro don kar a arena shi ce ai yaro da gari ya abokin tafiyan mai kaga dai abu iri iri gashi nan sai Allah ya ce fa idza fa'altu zalika bihim idan na sahale wa mutane haka ilimi ya yadu kowa ya iya yace akhastuhum bi haqqi alaihi sai na kama su da haƙƙi na na yanke kowa hanzari kin Allah ya ji kamalan Musa sabi bala ya mutu haka yake faɗa wannan magana wani lokaci yace shi yana ganin fa yanzu zai wuya wani a ce wannan da uzurin jahilci ba zai zama uzuri ba yanzu saboda duk wata hanya ta samun ilimi ta yi sauki malamai sun yi yawa har sun ishi mutane haka ake gani cewa ai sun ma yi yawa ko duk inda ka buɗe gidajen tv ne rediyo ne gidajen watsa labarai ne na rubutu ko na gani ko waɗannan na social media kowane lungu ka bi da kowace anguwa islamiyyu makarantun hadda karatun masallaci karatun zaure na asuba daban na rana daban na dare daban na yamma furi hudu ba kullun aikin kenan duk inda kake komin tsaye ka sai ka ji wa'azi ko ba ka san shi duk inda ka buɗa sai ka gani ka buɗe facebook ka gani ka buɗe tiktok ka gani in ma baka buɗe ba za dai ka ji labari an ce an ce ka ba to shine Allah kamar ya yanke mutane hanzari da haka dole mutane su tsaya su tashi sai abin da ya kamata Allah ka tsare albabu thani wal arba'una jami'ul qawli fil amal bil ilm ce babi na 42 wanda ya tattaro bayanai na maganganun malamai akan wajabcin aiki da ilimi eh mutane game da aiki da ilimi sun kasu gida uku kamar da malamai suke kasa su akwai waɗanda suke da ilimi mai amfani sune masu ilimin da suke aiki da shi sunan da Allah yake nufi da هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق malamai suka ce alhuda ilimi mai nagarta wa dinil haq shine aiki da ilimi to sune waɗannan bangare na farko masu aiki da ilimin su sune ahlus siratal mustaqim sune annabawa da siddiqai da shahidai da salihai da sauransu Allah ka sa mu busawun su akwai kuma waɗanda suke suna da ilimi amma ba sa aiki da shi wannan su kuma sune ke bin sawun yahudawa sune al-maghdubi alaihim ko kuma waɗanda ba su da ilimi suna aiki da jahilci wannan su ne su kuma su ne al'addalu ne kenan masu bin sawun nasara Allah ka tsare wa qala ba'd al-hukama wani mai hikima yana cewa laula al-aql lam yakun ilmun inda ba dan hankali ba to babu wanda zai ilimi hankali shine mazubar da ake zuba ilimi walaula al-ilmu lam yakun amalu in ba dan ilimi ba babu wanda za ya aiki ولأن أداء الحق جهلا به خيرا من أن أداءه زهدا فيه yace yafi mana sauki a ce ga wata gaskiya ban yi aiki da ita bane saboda ban santa ba fiye da a ce ga gaskiya na santa amma na guje mata waqalu suna cewa masu hikima suna cewa man hajaballahu anhu alilma azabahu ala aljahl wanda Allah ya katange shi daga ilimi sai Allah ya azabtar da shi akan jahilci wa ashaddu fihi wa ashaddan fihi azaban wanda yafi wancan tsananin azaba man aqbala alaihi alilmu fa adbara an wanda ilimi ya tinkaro shi amma sai ya juya wato wanda ya samu damar koyon ilimi ya ki koya to yafi jahili zurfin azaba wa man ahadallahu ilaihi ilman to shi kuma na uku wanda ya fi su shine wanda Allah ya mishi kyautar ilimi falam ya'mal bih sai bai aiki da ilimin ba wa qalu masu hikima suka ƙara cewa ibnu adam inilta masdani wajattani fi harfayi in kana nema na hikima take cewa dan adam in kana nema na zaka same ni a cikin kalmomi guda biyu ta'amal bi khairi ma ta'lam ka dinga aiki da abin da ka sani na alkhairi wata da'u sharra ma ta'lam kuma kai bar sharrin abin da ka sani abin da ka sani na sharri kar ka aikata shi abin da ka sani na alkhairi ka aikata shi to anan zaka samu hikima وروى ثور ابن يزيد عن عبد العزيز بن الذبيان قال قال عيسى عليه السلام cikin isra'iliyat aka ce annabi isa yana cewa alaihi salam man alima wa amila wa allama du'iya fi malakuti samawati wal ard wanda duk yayi ilimi kuma yayi aiki sannan ya karantar to za a shelanta sunan shi a cikin malakuti samawati wal ard sakankanin mala'iku wa akhadahu bakr ibn hammad bakr ibn hammad al-qayrawani wani mawaki ne mutumin kairawa ne da yake ya koma kasar iraki zamanin halifa mu'tasim ya rasu shekara ta 296 to sai ya dauki wannan kalmar lokacin da imamu ahmad ibn hanbal ya rasu ya mushi wata doguwar kasida yana mushi ta'aziyya a ciki yake cewa wa idham ru'un wa idham ru'un amilat yadahu bi ilmihi nudi aziman fis sama'i musawwada yace wa idan ru'un duk sanda mutum ya kasance amilat yadahu bi ilmi yana aiki da iliminsa nudiya aziman fi sama'i musawwada za a kirayi sunan shi a ɗaukaka darajar shi a sama a tsakankanin taron mutanen sama za a ambace shi wa hadha albayt fi qasidatin lahu yarthi biha ahmad ibn hanbal rahimahullah wannan baiti a cikin wata kasida ce wacce yake yi ma Ahmad dan Hanbali ta'aziyya lokacin rasuwarsa shekara ta 241 kenan Allah ya gafarta masa ah sai ce wayu qalu kuma ana cewa inna fil injili maktuban a cikin injila an rubuta cewa la tatlabu ilma ma lam ta'lamu hatta ta'malu bima alimtum kar ku ta neman ilimin abinda ba ku sani ba har sai kun yi aiki da abinda kuka sani wato ku tara ilimi ba ba aiki وقال عيسى عليه السلام للحواريين عيسى عليه السلام yana faɗa ma sahabban shi yace yahiqu an aqula lakum ya dama wajibi in ga mu inna qa'ila alhikmata wasa'ima wasami'aha sharikani lalle mai faɗan wa'azi da mai saurare to suna tarayya wa aulahuma biha tarayyar da suke yi akan sanin wannan ilimin wanda ya fi cancantan a yaba mashi game da ilimin a cikinsu man haƙaƙa bi amali wanda ya sanya ilimin nashi a cikin aikin da malami da ɗalibi suna kan matsala guda ne wane ne ya fi dacewa a cikinsu wanda ya yi da ilimin ya bani isra'il ma yuguni anil a'ama ma'ahu nur shams wa huwa la yusirha shi ya kutantan da zama ku shine me ya amfanin hasken rana a gun makaho idan baya gani bai da wani amfani to haka me ya amfanin ilimi a gun da bai aike shi wa ma yughni anil alimi kasratul ilmi wa huwa la ya'malu bihi to menene amfanin yawan ilimi a gun mutumin da bai aiki da shi babu amfani yace wa qala ibra wa qala rajul li ibrahim ibn adham wani mutum ibrahim ibn adham wani cikin bayin Allah mutanen kirki masu gudun duniya ya shiga kasuwa a garin Basra sai mutane suna ta tare shi har sai wani ya ce mishi Allah shiga bata malam qala Allah ta'ala Allah yana cewa ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum cikin ghafir Allah ubangiji ya ce ku roke ni zan amsa muku fama baluna nad'u fala yustajabu lana amma me yasa kullum muna addu'a ba ma ganin amsa kullum wannan tun zamanin su muna addu'a amma Allah ya ce ni roke shi zai amsa kuma ma ta roƙon shi amma ba ma ganin yana amsawa me yasa فقال له إبراهيم من أجل خمسة أشياء أو رواية مشهورة أبو قوم يفعل أما أولا يفعل بير قال وما هي أكتت منين ودنا أبو قوم قال يتي عرفتم الله falam tu'addu haqqa kun san Allah amma ba kwa biyan haƙƙin Allah na bauta da yadda ya dace to sai ya ƙara da wa qara'atumul qur'ana falam ta'malu bima fihi na biyu kuma kuna karanta alqur'ani amma ba kwa aiki da abin da ke ciki na uku wa qultum nuhibbur rasula sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu kuna cewa muna san manzon Allah kullun tuciya ku san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba ku aiki da sunnarsa na hudu wa qultum nal'anu iblisa kuna cewa za mu tsine wa iblis wa ata'atumuhu amma kuma aikaci kuna masa da'a na biyar taraktum uyubakum wa akhastum fi uyubin nas kowa ya kauda kai daga nashi matsalan ya kama bibiyan matsalar wani na kusa da shi ya ƙara da cewa kun sha ni'imar Allah kuna shan ni'imar Allah arzikin da Allah yake ba ku amma ba kwa gode masa yadda ya kamata sannan kun san mutuwa tana tafe amma ba kwa mata tanadi kullum kuna rufe gawa amma ba kwa ɗaukar izina da sauran dai ababen da ya faɗa har guda goma a wata riwaya wa qala sufyan ibn uyayna kataba ibn munabbih ila makhulin innaka mar'un qad asabta bima zahara min ilmin min ilmi al-islam sharafa yace Allah shiga ta malam ya rubuta mishi yace kaga abinda ya bayyana musulunci ya maka daraja a bayyana saboda ilimin da kake da shi kana da daraja ana mutunta ka ka samu daraja ta zahiri yace fatlub bima batana min ilmi al-islam inda Allah muhabbatan wa zulfa to abin da yake koyi wanda mutane ba su sani ba kai kokari ka nemi kaunar Allah wa zulfa da kusanci zuwa ga Allah ta hanyar abin da yake koyi ma'ana kai kin ibada a koyi ka gyara zuciyarka ka nemi falalar Allah ba tare da mutane su sa abin da ke tsakaninka da shi ba wa'alam anna ihdal mahabbataini sawfa tamla'u minka al-ukhra yace amma baka sani daya daga cikin biyun dole ta hana daya ko dai ka zaba abin da ke wurin Allah kai ta gyara alakar ka da shi Allah ya kaunace ka to amma garin haka kuma zaka yi watsi da abin da ke wurin mutane ko kuma ka zaba abin da ke wurin mutane kai ta yin abin da za su yabe ka amma garin haka kuma zaka yi watsi da abin da ke wurin Allah وقال الحسن البصري الحسن البصري yake cewa yab'athu Allahu li hadha al-ilmi aqwaman yatlubunahu nan gaba Allah zai halicci wasu mutane da za su dinga neman wannan ilimin ruwa a jallo wala yatlubunahu hisbatan amma fa ba dan neman lada ba walaysa lahum fihi niyya ba su da kyakkyawan niyya akai yab'athuhumullahu fi talabihi kai la yadhi'u al-ilma Allah zai amfani da su su gaba da neman ilimi don kai ilimin ya sawarwance a neme shi a rasa hatta la ya buƙa alaihi hujja har a zo Allah bai da hujja da zai kawo mutane tun zaga a cikin littattafai na da kamar al-Imam Zahabi da wasu su suna labarin irin yadda ɗalibai suka lalace masu neman ilimi musamman ɗaliban hadisi tun daga zamanin na hudu na biyar zuwa har zamanin su Imam Zahabi din irin rigingimu da fitintunu da neman ilimi don duniya da ta bayyana tare da mutane da neman tara isnadoji da neman mulki da neman ɗaukaka tun ma kafin a kawo wannan zamanin da muke ciki da abin da muke gani ƙarar yana faruwa a wannan zamani namu ubangiji Allah ka tsare mu to Allah yana ci gaba da ba mutane dama su koyi ilimi ne su iya dan ilimin ya wanzu ko da ba ta hannun mutanen da suka cancanta su wanzar da shi ba saboda hujjar da Allah yake so ya kama mutane da ita ta tabbata domin kamar da annabi ke faɗa a cikin hadisi Allah ya fi kowa baiwa mutane uzuri yace dan haka ya aiko da annabawa da manzanni don haka kuma ya bar ilimin annabawa da manzanni ya wanzu don a yanke wa kowa hanzari malam ya ci gaba da cewa wa an abi wa an ubayyin ibn ka'b qala ta'allamu al-ilma wa'malu bihi ku koyi ilimi kuma ku yi aiki da shi wala ta ta'allamuhu litatajammalu bihi kar ku koyi ilimi kawai don ku dinga kawanya da shi don ku yi kwalliya da shi don a dinga muku kallon malamai kawai fa innahu yushaku in talabikum zaman yace dan ana nan idan zamani ya tsawo an yi tajammala bil ilmi kama ya tajammalu rajulu bi thawbi ilmi ya zama abun kwalliya kamar yadda mutum yake kwalliya da suturarsa zai kuma yana kwalliya da ilmi laƙabin ne kawai ya dame shi da ɗaukakar da ilimin take bayarwa da alfarmar da ake samu ƙarƙashin ilimi ba wai karantarwa ko aiki da ilimin ba malam ya sake cewa wa qala makhul kana rajulun yas'alu abu darda'i fa qala la wani mutum yazo yana tambaya abu darda'i har yace masa kullu ma tas'alu anhu ta'mal bi kai yanzu da abin da kake tambaya a ga maka kana aiki da shi qala la yace a a qala fa ma tasna'u bi ziyati hujjatillahi alayka ce to me zaka yi da karawa kanka hujja Allah akanka inda abu biyu ka sani kai aiki da daya hujja din zaka maka yanzu ka je ka ƙara sanin wasu guda biyar kuma duk baka yake da su to me kake nema irin yadda mutane suka damu da su ta tambaya akan abin da bai ma shafe su ba kawai su jawo kansu fituna iri daban-daban na'am ha warwina an ibrahim ibn adam rahimahullahu qala marartu bi hajarin maktubin alayhi faqabbaltuhu fa idha alayhi maktubun anta bima ta'lamu la ta'malu fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lam yace na wuce naga wani dutse an rubuta kamar yadda ake rubuta irin maganganu haka na hikima ko a signboard ko wani abu sai ga wani dutse haka an rubuta yace sai da ya tsaya ya sumbanci dutsen an rubuta cewa anta bima ta'lamu la ta'mal ya kai wannan wanda baka aiki da abin da ka sani fa kaifa tatlubu ilma ma lam ta'lam to me yasa kake neman wani ƙarin ilimi to eh fa qallabtuhu uki faƙallabtu sai na jujjuya shi ko na ga dutse sai na juya shi faida alaihi maktubun naga an rubuta wannan a jiki wa qala makhul shine wanda makaranta wa qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu inna an-nas ahsanu al-qawla kulluhum kulluhum mutane suna kyautata magana gaba ɗayan su faman wafaqa qawluhu fi'luhu to amma wanda aikin sa ya dace da maganarsa fa zalika alladhi asaba habbuhu haddahu wannan shine ya dace da rabansa na gaskiya waman khalafa qawluhu fi'lu fi'luhu wanda ko aikin sa da zancen shi basu daya ba fa inna ma yuwabbihu nafsuhu to wannan yana yana ma kanshi punishment ne yana wa kanshi tofin alatsi ne wa anil hasan qala daga al hasan al basri yace itabiru an-nas bi amalihim wada'u aqwalahum ku ɗau izina daga ayyukan mutane ku yi watsi da maganganunsu fa inna allaha lam yada qawlan illa ja'ala alaihi dalilan Allah bai bar wani aiki ba sai ya zama ya sanya wani abu da za a gane wannan aikin min amalin yusaddiquhu aw yukadzibu wani aiki da zai gasgata maganarka ko ya ƙaryata ta fa idza samita qawlan idan ka ji wani zance hasanan mai kyau farwaidan bi sahibi ka dan jira ka ga wanda ke magana yaya yake fa in wafaqa qawluhu fi'lahu amalahu idan magana shi ta dace da aikin sa fa ni'ima to ayaba mishi wa ni'matu ainin sannan kuma wato ni'ima iyakan ni'ima idan ya dace wa zakara malikun annahu balagahu anil qasim ibn muhammad qala ma malik yana cewa daga qasim dan muhammad dan abubakar siddiq radiyallahu anhu cewa adrabtun nasa wa ma yu'jibuhumul qawla inna ma yu'jibuhumul amal na riski mutane zance bai cika damun su ba sun fi damuwa da me aikin ka shine damuwar su wa qala al ma'mun ma'mun al abbasi yana cewa nahnu ila an nu'ida bil a'mali ahwaj minna ila an nu'aba bil aqwal mu mun buƙatar wa'azi da aiki fiye da buƙatar mu zuwa ga wa'azi da magana wato aiki da ilimi din nan karatun hadisi da aiki da shi wa an ibn mas'ud qala ibn mas'ud yana cewa kunu lil ilmi wa'a abin nan wa'a ku zama wato abin nan taska ta ilimi wala takunu lahu ruwa kar ku zama kawai ɗan karasuwa ba ku aiki da shi dai ku bada labari fa innahu qad yar'awi wala yarwi wa yarwi wala yar'awi domin shi ilimi yana iya ya kosar da ya cika maka ciki kuma bai ishe ka ba ko kuma ya ishe ka ko da bai cika maka ciki ba ma'ana kana iya kai kaɗan kai aiki sai ya amfane ka kana iya kuma ka yi da yawa ba ka yi aiki ba zai amfani ka ba sai dai maka kaba-kaba a ciki wani abin darda ya kala la ta kunu taƙiyan hatta ta kuna aliman bai yiwa ka zama mai tsoron Allah sai ka zama kana da ilimi wala ta kunu bil ilmi jamilan hatta ta kuna bihi amila shi kuma ilimin ba zai maka kyau ba har sai kana aiki da shi qala abu umar shi malai ibnu abdul bari sai ya ce min kawai abin dardai haza wallahu alam a khazar ƙa'iru daga nan wannan magana ta abin dardai wani mai magana ya mai da hikima yana cewa kaifa huwa muttaƙin wa huwa la yadri ma yattaqi ta yaya za a ce wani yana tsoron Allah bayan bai san abin da yake jin bai san Allah ba wa anil hasan qala al-hasan basri yana cewa al-alimu allazi wafaqa ilmuhu amaluhu wa man khalafa ilmuhu amaluhu فذلك راوية أحاديث سمع شيئا فقاله العالم malami na gaskiya alladhi wafaqa ilmuhu amalahu shine wanda iliminsa da aikinsa suka dace da juna wa man khalafa ilmuhu amalahu wanda ko ilimin shi daban yana fada amma ba a gani a aikace yace fa zalika rawiyatu ahadith wannan kawai dan karaswa ne bai bada labari dan jarida ne kawai sami'a shay'an faƙalahu ya ji wata magana shi ma ya faɗa amma ba malami bai wairuwa anna sufyan al-thawri rahimahullahu kana yunshidu mutamaththilan wa hiya li sabiqin al-barbari fi shi'rin lahu mutawwal akwai waƙar sabiq al-barbari sai sufyan al-thawri yake tamathul yana karanta waƙar daga ciki yana cewa idal ilmu lam ta'mal bihi kana hujjatan alayka wa lam tu'dhar bima anta jahilu fa in kunta qad utita ilman fa inna ma yusaddiqu qawlu al-mar'i ma huwa fa'ilu ya ce idan ilmu lamta amal bihi idan ya zama ilimi baka aiki da shi kana hujjatan alaika to hujja ce da Allah zai kama ka walam tu'zar kuma a lokacin ma ba za a baka hanzari ba bima anta jahil na sauran abin da baka sani ba fa in kunta qad utita ilman in ya zama cewa an baka wani ilimi fa inna ma yusaddiqu qawlal mar'i ma huwa fa'il abin da yake gaskata maganar mutum cewa da gaske yake yi ko da gaskiya yake faɗa amma shi da gaske yake yi abin da ke gasgata haka shine aikinsa waiwa annal hasan ibn abi al-hasan al-basri kana yatamathalu bi hadha wallahu a'lam wa an shadar rayashi rahimahullah yace ma man rawa adaban falam ya'mal bihi wa yakuffu an zaygil hawa bi adibi hatta yakuna bima ta'allama amilan من صالهم فيكون غير مصيب معي مئيب ولقلما تجدي إصابة عالم أعماله أعمال غير مصيب يتي ما من ما من ما من روى أدبا بعدو وند يرويتو علمي بني فلم يعمل به أما كما بايا أيكي دش ويكف عن زيغ الهوى كما بيدين بن سن زوجيا با بأديبي wato wannan shine cikin magana shine wancan ma kullu marrawa bai adibi duk wanda yake ya karanci ilimi amma bai aiki da shi kuma baya gujewa son zuciya to wannan ba a mishi kallon malami hatta ya kuna bima ta'allama amila za a kira shi malami ba sai ya zama yana aiki da abin da ya koya min salihin aiki mai nagarta fa yakunu ghaira ma'ibi to a lokacin ne ba za a zarge shi wala kallama tajdi isabatu alimin yace kadan ne kuma zaka ga an samu malami ya kasance iliminsa ya dace da a'malahu da ayyukansa a'mala ghaira musib ayyuka na wanda bai dace wa qala mansur rahimahullah laysa al-adibu akhar riwayati lin nawadir wal gharib wala shi'r shaykh al muhdithina abi nawasim nawasim aw habib bal dhu tafaddul wal muru'ati wal afafi huwa al adib yace laysa al adibu ba masanin ilimi bane akhar riwayati wanda yake dan riwaya mai riwaya shi ne ma'anan aka anan lin nawadiri wal gharib yana ta kawo maganganu wanda ba a saba ji ba da maganganu baki in ya zauna za ka yi ta jin abubuwa iri-iri yana ta kafa hujja da maganganu da littattafai a ce kai malamin nan ya bunƙasa masha Allah kai mun ji karatu yau wali shi'ir shaykhil muhdathina ne wannan ba muhaddithina ba wali shi'ir shaykhil muhdathina abi nawasin aw habib ko ya dinga kawo baitocin wannan mawaƙin shugaban mawaƙa masu waƙa akan sabon salo shine Abu Nuwas ko Habib shine Abu Tammam Habib Habib bin abin nan abu tammam dai mawaƙin to ba wai kawai ka zo kai ta jan hadisai da ayoyi da fassarorinsu da maganganun malamai kai ta kawo waƙoƙi kai ta istishhadi ana ta kabbara tun ana kabbara har mutane gaba ɗaya jikinsu ya sanyi sai dai su shu azan in karatu ya dafa mutane na shuru kawai suke babu kabbara ko za a yi a tashi baka ji kabbara ba to ya gama dafa mutane kenan ba hamasa ta yi ƙasa kowa batirin hamasa shi ya sauka to a lokacin idan mutum ya zama duk wannan karatun da yake fada bai aiki da shi to wannan ba malami bai bal buttafadduli wal muru'ati wal afafi huwa al adib yace mutumin da ya san mutuncin kansa wanda yake da kunya da kamewa wanda yake da iffa wannan shine masani wannan lafazin al adib saboda a zamanin da ake wannan wakan zamanin abbasiya malami adib ake ce mishi wa an sufyan kala wadittu annaha quti'at min ha huna wa lam ara al haditha sufyan yake cewa na so a ce wannan wuyan nawa sai nauyin shi ce an yanke anan ce da tun ina matashi na wani ya kashe ni kawai ko an kashe ni a gun jihadi ba tare da nayi riwaya hadisi wa lam awul hadith wa amma kahulin fi qawli ta'ala waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu zama jagorori ga masu tsoron Allah qala a'immatun fit taqwa yaqtadi bihimul muttaquna su zama limamai shugabanni a gun tsoron Allah sauran masu tsoron Allah su dinga koyi da naka tsoron Allah wa qala sauri al ulama iza alimu amin malamai na kwarai idan suka san ilimi aiki suke da shi fa idza amilu idan suka kama aiki da ilimin su gadangadan shughilu to sai bukatu su taso ce za a bashi alƙali za a bashi limanci za a bashi fatawa za a bashi aure shine a shagaltar da shi a gayyace shi nan a gayyace shi can a yi mitin da shi nan yace fa idza shughilu idan suka ga irin wannan shagalin ya zo ana neman a sharholiyantar da su ko fuqidu sai a neme su a rasa sai su kuya fa idza fuqidu maka neme su aka rasa tulibu sai a ta neman su ai ta neman ina malam wane yake ya fuya ba a ganin shi ba a samun shi lamba wayar shi ba ta hawa a rasa yadda za a yi ana so a gaice shi nan yaki zuwa ana so a bashi mukami yaki karba ana so a bashi aure yaki fa idza tulibu in aka neme su aka neme su ga nema ya kai ya kawo harabu sai su gudu su baggani shi su bayanan nan yaki da wannan karatu saboda Abu Ja'far Mansur abokin shi ne sai koyi karatu kamar classmate da ya zama halifa ya yi kani mashi ce a kai halifancin kaka banna ne malatata ya ce wallahi sai ka bai ce wallahi ba zan su ba shi ne ya gudu ya dawo maka ya ɓuya bai sake fitowa ya yi wani abu wanda za a gan shi ba ɗalibai ma sai dai abuwa suke ba gudun shi duk inda ya ji labarin an san inda yake sai ya gudu sai ya koma gun wani ya koma gun wani malami ce na gone ɓuya a wajen ka idan ɗalibai sun zo ka dinga barin suna shigowa ina ba su hadisi ɗaya biyu uku ana nan idan aka yi wata uku a wajen ana zuwa ana koyon karatu daga nan labari zai faɗa ce ai malam wane yana gida kaza ko yana ƙauye kaza daga nan sai a wayi gari kawai zakara ya bashi sa'a ya gudu wai dan kawai ka a bashi mukami kawai mukami ne zai so haka yi dinga wannan guje-guje Allah ya ji kansu eh wa qala bishr ibn al-harith innama anta mutaladhdhidun tasma'u wa tahki innama yuradu min al-ilm al-amal yace in ya zama abinda kake kawai shine ka saurari karatu ka je ka bada labari ka ruwaita ka je ka ka ba wasu yace to wannan kawai dan dan dan sharholiya ne kai mutalazzib kana morewa ne kawai innama yuradu min al-ilm al-amal abinda ake nufi da ilimi shine aiki da shi isma ka saurari ilimin wa ta'allam ka koye shi wa'lam ka sani wa allim ka karantar wa harub in ta kama ka gudu ka ɓuya alam tara ila sufiyana cike ba ga sufiyana tsawi ba kaifa talabal ilma fa'alima wa allama wa amila wa haraba ya koyi ilimi ya san ilimin ya karantar ya aiki da shi da aka nemi a tura mashi duniya ya gudu ya ɓuya wa haka zala ilmu inna ma ya dillu alal harbi an duniya laisa ala talabiha haka ilimi yake zai jagorance ka zuwa ga gujewa duniya ba zuwa ga gudu neman duniya kuma gani jama'a yace ilimi na gaskiya zai jagorance ka zuwa ga guje mata ne ba zuwa ga gudu dan neman sa'ayi dan neman duniya fala haula wala quwwata illa billah wa qala al-hasan al-hasan al-basri yake cewa la yanfa'u bil mau'izati man tamurru ala udhnayhi safhan kama anna al-matara idha waqa ala ardin sabikha lam tambut ci duk mutumin da wa'azi ke shiga kunnansa ya shiga kawai ya fita ci to wannan wa'azi ba zai mai amfani ba kamar yadda ruwa baya tsirar da tsiro idan ruwan sama ya zuba a ardin sabikha a ƙasa wata take kamfa wata take irin faɓo ɗin nan da ba ta ajin ruwa ba ta latam la menene annabi yake cewa la tumbitu zar'an ko wala tamsiku ma'an ba ta riƙe ruwa ba kuma ta tsirar da tsiro wa an shaɗa ibn aisha wani waƙi da yake cewa ibn aisha yake cewa idza qasal qalbu lam yanfa'uhu mau'izatu kal ardi in sabakhat lam yuhyiha al mataru wal qatru tahya bihi al ardu allati qahabat wal qalbu fiha fihi idza mal'ana muzdajiru yace idza idza ma lana amin yace idza qasal qalbu idan zuciya ta bushe lam tanfa'uhu mau'izatu wa'azi bai mata amfani kal ardi kaman ƙasa in sabakhat wanda in ta zama fako lam yuhyi hal mataru ruwan sama da Allah yake saukarwa fa ahya bil ardi min ba'di mutiya to banda fako baya rayuwa wal qatru tahya bihi al ardu allati qahabat yace kaga shi ruwan sama ai yana raye kasar da da ta zama tayi ta samu rani wal qalbu fihi idza ma lana haka shi ma zuciya idan ya kasance tayi tayi laushi muzdajar to ilimi yana zama abin da yake firgita ta tsorata ta ba Allah idan idan take mai laushi ce kin innal alima idan lam ya'mal yace kaga shi malami idan bai aiki zallat mau'izatuhu alal qulubi wa'azin shi bai mazakatan masu saurare amfani kama ya zallul qataru anis safa kamar yadda kasar ruwa yake gangarewa daga kan falalan dutse za a yi duk ruwan da za a yi a dutse ana gamawa ruwan zai gangare dutse ya koma yadda yake wakana sawaru ya kulu kalamul kalbi ya ƙara'ul kal ya ce maganar da aka yi ta daga zuciya ita take ƙwanƙwasar zuciya wato from heart to heart ke wa kalamun lisani ya murru alal kalbi safha amma zancen da yake kai mai faɗa iya baki ne bai kai zuci ba to haka zai wuce ta zukatan masu sauraron ka kawai ba zai ba zai makale a zuciyarsu wa qala ziyad ai tsallake tsallake ne akai wa qala malik bin dinar ko shine innal alima lam ya'mal idan lam ya'mal eh eh hanya kuwa oke ma ma da raba ma duriba abdun bi uqubatin a'zama min qaswatil qalb ba ba wata uquba da Allah yake mutum a duniyan nan kaman bushewar zuciya na'am sai ce wa qala ziyad ko ha wa qala al-asma'i yake asmi yana cewa samitu arabiyan yaqulu idza dakhalta dakhalat al-mau'iza udhun al-jahili maraqat min al-udhun al-ukhra idan wa'azi ya shiga zuciyar wato kunnan jahili sai ya fita ta dayan kunnan to sai kuma wakala maliku dinyar shine wannan innal alima idza lam ya'mal zallat mau'izatuhu ila akhirih wa kana sawaru yaqulu shi wannan mun karanta ko wakala ziyad ibn abi sufyan idza kharaja al-kalamu min al-qalbi waqa'a في القلب وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان عندك زوجي مغانك take fitowa sai ta shiga har zuciyar masu saurari idan kuwa daga baki ne kadai ba ta wuce kunni wa an shada raja ibn sahalin ka anna mau'izatan ri'in mutanazihin an qawlihi bi fi'lihi hudyan yace kamar ka ce wa'azin da mutum yake yi mutanazihin amma ya kaurace ma an kauli ya kaurace ma aikin nashi baya magana shi baya aiki da shi bi fi'ili hudhiyan yace kaman kaman kaman wato magana ce hudhiyan shine irin magana da mutum yake idan aljani ya buge shi ko idan zazzabi ya mushi sambatu yawa sambatu wa qala ba'dul hukama idza kanat hayati hayatas safihi wa mauti mautal jahili fama yughni anni ma jama'atu min ghara'ibil hikma din ya zama rayuwata a matsayina na mai ilimi ina rayuwa irin ta wawaye ba a ganin tasirin ilimi a cikin rayuwata sannan na tashi mutuwa nayi mutuwa irin ta jahili yace to abinda na tara na waɗannan ilmomi waɗanda sauran mutane ba su san su bai da wani amfani a wajen وقال الحسن ابن آدم ما يغني عنك ما جمعت من الحكمة الحكماء وأنت تجري في الأمل مجرى الصفا من حكمة الحكماء يتي يا كدن آدم abinda ka tara na hikimar masu hikima ba zai maka amfani ba alhalin kana gudanar da aikinka a irin magudanar wawaye baka aiki irin na masu hikima وقال أبو عبد الرحمن الأطوي أي شيء تركت يا عارفا بالله للمتر للممترين والجهال يا كي مسنن الله me ka bar ma masu shakka da wawaye wato ka ba su dama cikakkiya saboda kana yin irin aikin su ba ku bambanta da su ba na ganin bari mu tsaya nan ko saboda mun yi sa'a man bai kare ba ko ba ka ba coordinator sai mu tashi inda yace wa qala mansurul faqih وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم